يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya da jinjina su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna goma sha biyu ga watan jima'a akhira hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 14 ga watan 12 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasin mu na 22 a cikin wannan littafi na kitabut tauhid wallafar babban malami fadilatu sheikh muhammad ibn abdulwahabi rahimahullahu ta'ala da ke a wannan majalisi mai albarka masjidul imami malik ibn anas rahimahullahu ta'ala da ke nan unguwar ibrahim bako rauda quarters a nan cikin ibrahim bako housing estate a nan cikin garin bauchi darasinmu na satin da ya wuce mun tsaya karshen babi na goma sha hudu wannan babin shine babu ƙaunin lahi ta'ala a yi shirikuna ma la ya huluku shay'an wahum yi hulakun wannan shine babin da muka tsaya a kan shi a satin da ya gabata yau insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babi na goma sha biyar babu ƙaunin lahi ta'ala hatta idha fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir Allah ta'ala ya mana jagora malam yace babu ƙaunin lahi ta'ala babin faɗin Allah maɗaukakin sarki wannan babin kamar ɗaurawa ne ko ƙara cikamako ne na sauran babukan da suka wuce a baya musamman ma babuka guda uku waɗanda muka wuce su a baya da babin da muka wuce shi a satin da ya gabata babu ƙaunin lahi ta'ala a yi shiriku na mala ya huluku shai'an wahum yi hulakun da kuma babin da yake gabaninsa babun mina shirki an yi starifa bi ghairi lahi au ya da'uwa ghairahu da kuma babin da ya zo gabanin shi babun mina shirki alisti'azatu bi ghairi la wayannan babuka da sauran waɗanda suka gabace su duka suna mana bayani ne akan ta Allah da bauta da neman taimako da agaji a wajen Allah subhanahu wata'ala shi kadai wanda wannan babin da muke kai zai yi mana bayani akan wato yadda mala'ikun Allah suke tsoron Allah da yadda suke guje ma a haɗa su a yi musu tarayya da wani wanda ba Allah ba shi ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa babu ƙauli malin ya ce babu ƙauli lahi ta'ala hatta idha fuzzi'a an qulubihim asali wannan wani ɓangare ne na wata aya da ta zo a cikin suratu saba aya ta 23 wanda ba za mu fahimci saƙon da take cikin ayar ba har sai in mun karanta hadisin da yake bayan wannan ayar da malam ya kawo sannan kuma mun haɗo da ayoyin da suka zo gabanin wannan ayar insha Allah ta'ala hatta idza fuzziya an qulubihim har zuwa lokacin da za a yaye firgici da tsoro daga zukatansu qalu sai su ce ma za qala rabbukum me ubangijinku yace qalu al-haqqa sai su ce ya faɗi gaskiya wa huwa al-aliyyul kabir kuma shine madaukaki mai girma hadisin da zai mana bayani akan wannan ayan shine hadisin da malam ya kawo a gaba malam yace fi sahihi ana bi hurairah radiyallahu an anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala idza qada Allahu al-amra fi as-sama' ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحل أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معه مئة كذبة فقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء رواه البخاري مالن yace fi sahihi wannan yazo a cikin sahihul bukhari an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yadda anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace idza qada Allahu al-amra fi sama idan Allah ya zaltar da wani al'amari a sama darabatil mala'ikatu bi ajnihatiha sai mala'iku wato su yi ƙasa-ƙasa da fuka-fukansu khud'anan liqaulihi saboda girmama maganan Allah da kuma kaskantar da kai a lokacin da Allah madaukakin sarki yake gudanar da yake zantar da al'amarin da zai gudana a cikin sama a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qadallahu al'amra idan Allah ya zartar da wani al'amari to wani irin al'amari kenan shine a wani hadisin yace idza takallama Allahu bil wahyi idan Allah madaukakin sarki yayi magana da wahayi idan Allah ya faɗi wahayi wannan wahayin wahayi ne da za a kawo daga sama zuwa ƙasa ko kuma al'amari ne Allah ya zaltas da ake rarraba wa kowane mala'ika aikinsa da zai gudanar a wannan wani wannan mala'ikan mai kula da ruwa a ce yau za a yi ruwa a waje kaza da waje kaza da waje kaza wannan mala'ikan mai kula da ɗaukar rai ne mala'ikan mutuwa yau za a ɗauko ran wane da wane da wane da wane wannan mala'ikan yana kula ne da wato ainihin busa rai ga halittu da sauransu wannan mala'ikan yana kula da kaza da kaza ne a ce yau za a haifi wani yau wacce za ta haihu yau wani zai aure yau wacce za a sake ta yau za a yi kaza yau za a yi kaza Allah ya zantar da wannan al'amarin to a lokacin da Allah yake zantar da wannan al'amarin mala'iku sai su yi ƙasa-ƙasa da fuka-fukansu saboda ƙaskantar da kai daga maganan da Allah maɗaukakin sarki yake yi Allah ya sa muna fahimta ka'annahu silsilatun ala safwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ka ji wato abin yadda suke jin maganar shine ka'annahu silsilatun ala safwan kamar kaca ne ake janta akan falalan dutse shine safwan shine dutsen da babu komai a kansa babu shuka babu komai a kanshi kaga idan aka ja kaca a kanshi ai zai kara ko to wannan shine safwan shine kamfa kenan kaman za su ji kaman ana jan kaca ne a kamfa saboda wato ainihin yadda Allah maɗaukakin sarki yake magana to anan wannan hadisin a wannan gabar za mu samu fa'idoji masu tarin yawa tun daga nan fa'ida ta farko ita ce Allah yana magana na daga cikin siffar Allah ita ce tabbatar masa da siffa ta magana amma ya yake maganar magana ce wacce ta dace da zatinsa ba irin maganar da mu bayi muke yi ba jama'a muna fahimta ku Allah yana magana amma ba irin mu maganar mu bayi ba domin Allah ya ce wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah kaga har sai ya ji maganar Allah ya za a yi aji maganar Allah in Allah bai yi magana ba saboda haka Allah yana magana amma magana wacce ta dace da irin siffansa wacce ta dace da zatinsa tabaraka wa ta'ala abu na biyu anan shine da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za su ji kamar ana wato ainihin jan kaca akan falalan dutse wannan tashbihin kamantawan da aka yi wani irin tashbihi ne shin an yi tashbihi sam'i bis sam'i ne ko tashbihul masmu'i bil masmu' tashbihul masmu'i bil masmu' shine kamanta abin jin da abin da aka ji tashbihu sam'i bis sam'i shine kamanta ji da ji ya yake kenan idan aka ce tashbihu sam'i bis sam'i shine an kamanta jin da mala'ikun suka yi da irin jin da kai zaka yi idan ka ji ana jan kaca a me akan fallalan dutse idan kuma aka karanta tashbihul masmu'i bil masmu' to an kamanta jan kaca akan dutse da kuma maganan da Allah yake nan mun fahimta to wanne ne fi dacewa wanda ya fi dacewa shine a ce tasmi'u sam'i bis sam'i an kamanta ji ne da ji ba abin ji da abin ji ba domin in ka kamanta maganar Allah da jan da jan kaca akan dutse to siffar siffa ce ta Allah Allah yana magana Allah kuma ya ce laisa kamithlihi shai ba wani abin da ya kama da Allah kenan ba maganar Allah ce ta yi kama da jan kaca akan dutse ba a'a yadda su suke ji ne yayi kama da irin jin da zaka yi idan ka ji ana jan kaca akan dutse jama'a mun fahimta ku shi yasa zamu ji ayan za ta nuna mana cewa to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi haka sai ce hatta idza fuzzi'a an qulubihim daga jin wannan kacan da aka ja akan dutse shikenan sai su suma sai su suma saboda ai kai ma idan kawai kana tafiya sai ka ji karan kaca ana jan shi akan dutse ai zaka razana zaka tsorata to wannan firgicin da su suka yi sai su faɗi su suma to shine sai Allah ya ce hatta idza fuzzi'a an qulubihim har sai an yaye wannan tsoron wannan firgicin daga zukatansu to kun ga inda malam ya yanko ayan kenan hatta idza fuzziya an qulubihim qalu sai sashin su sai ya ce masashi na'am ka annahu silsilatun ala safwan yanfudhuhum zalika yanfudhuhum zalika wannan maganar da aka faɗi zai wato ainihin shiga zuwa cikin jikinsu har ya zama cewa sun razana sun tsorata kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi fala yanzilu ala ahli sama'in illa sa'iqu babu wani wasu taron mala'ikun da suke sama da wannan sautin zai riske su face sai sun faɗi sun suma qalu hatta idza fuziya an qulubihim har sai lokacin da wato ainihin aka yaye wannan tsoron daga zukatansu qalu sai su ce ma za qala rabbukum yanzu bayan sun farfado kenan sai su ce ma sashi ya tambayi sashi su ce mai ubangijinku ya ce ne kan ƙalul haƙ sai su ce ubangiji ya faɗi gaskiya Allah ya faɗi gaskiya wa huwal aliyyul kabir sannan kuma shine madaukaki mai girma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace fa yasma'uha mustariqus sam sai wato ainihin aljanu masu sato magana daga sama sai su saurari wannan maganar da aka faɗi cewa an zartar da hukunci kaza yau a waje kaza za a yi rasuwa yau a gida kaza za a haihu yau a waje kaza za a kawo sadaki yau a waje kaza za a yi aure yau a waje kaza wani jarinsa zai karye yau wani kuma zai samu jari yau za a yi kaza yau za a yi kaza yau za a sallami wani asibiti yau wani kuma za a ba shi gado a asibiti sai su jiyo wa mustari usam'i hakaza da kuma wato meji zuwa ga meji ba'duhu fawqa ba'd sashi saman sashi yadda suke kenan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani yana kan wani wani yana kan wani wani yana kan wani wani yana kan wani sashi akan sashi malam yace wasafahu sufyanu bi kaffihi sufyanu thauri a lokacin da yake bayani akan wannan sai wato ainihin yi bayani ya siffanta da tafin hannunsa fa harrafaha wa baddada baina asabihi ya jujjuya tafin hannun nashi sannan ya ware tsakanin yatsun nashi ya ce wannan akan wannan wannan akan wannan wannan akan wannan fa yasma'u alkalimata sai shi wannan wanda yake can saman sai ya jiyo magana idan ya jiyo maganar fa yulqiha ila man tahtahu sai ya wulla maganar zuwa ga wanda yake kasan shi thumma yulqiha al-akharu ila man tahtahu sai shi ma da aka fada masa shi ma sai ya jefa maganar zuwa na kasan sa haka haka haka haka hatta yulqiha ala lisani sa'ir har sai sun jefa maganar a bisa harshen masihirci awil kahin ko boka har sai maganar ta isa zuwa ga boka farubba ma a daraka hushi habu ƙabla an yulkiha wani lokacin gabanin ya jefo maganar zuwa ga boka sai shihab bakin wuta da ake jefowa daga sama sai ta diske shi sai zama cewa boka bai samu nasibi a wannan bake da dama Allah ya faɗa mana cewa walaƙad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyana halin nazirin وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين الله تعالى يتي ولقد جعلنا في السماء بروجا حقيقة من سنة توراري أسما وزيناها للناظرين mun kawata sama domin masu kallo duk wanda zai kalli sama zai kalli sama ta zama abun ban sha'awa abun ban kai wa hafiznaha min kulli shaitanir rajim Allah ya ce kuma mun tsare sama mun kiyaye ta daga dukkanin shaidan wanda yake la'ananne abun korewa daga rahmar Allah sai Allah ya ce illa manistara qasama sai dai wanda ya nufaci ya sato magana fa atba'ahu shihabun mubin to shihab bakin wuta mabayyani sai ya biyo shi kamar yadda su ma aljanun sun faɗi cewa wa anna lamasna samaa fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba hakika suka ce mun nufaci sama za mu je wato ainihin mu jiyo abin da ake tattaunawa a sama sai muka samu sama an cika ta muli a harasan shadidin an cika ta da tsaro mai girma tsaro mai tsanani wa shuhuban da wannan bakin wutan nau'i nau'i shihab guda ɗaya kenan shuhub jam'i kenan wa anna kunna naqa'udu minha maqa'ida lissam suka ce hakika mun kasance mukan samu wajaje daban-daban a sama mu zazzauna saboda mu jiyo abin da ake tattaunawa a sama amma faman yastami il'ana duk wanda yanzu ya ce zai je ya jiyo to ya ji lahu shihabar rasada zai samu wannan bakin wutan yayi dako yana jiransa saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai yiwuwa gabanin maganar ta isa zuwa wajen boka wannan bakin wutan ta tarwatsa su wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu wani lokacin kuma gabanin ta riske shi ya jefa maganar zuwa ga boka fa yakdhibu ma'aha mi'ata kadhiba kafin ya faɗa ma bokar to sai ya cakuɗa da ƙarya guda ɗari sai ƙara ƙarya ɗari kaga sai maganar ta zo ma boka guda ɗari da ɗaya ɗaya gaskiya guda ɗari ƙarya shi yasa na na Aisha Allah ya kara mata yadda tace Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kokaye ba su da tasirin komai ba abin da suke iyawa sai na na Aisha take cewa a ya Rasulullah wani lokacin ai sukan faɗi wasu abubuwa kuma a ga ya faru irin yadda suka faɗi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh tilkal kalimatu min aljin yakhtafuha aljinni fayuqirruha fi udhuni walihi qarra dajaja fayakhli'una fiha akthar min mi'ati kadhiba annabi yace kalba ce wannan daga aljani aljani ne yake satar magana sai ya jefa ta a kunnan waliyinsa irin karan kaza kamar karan kaza kamar wato cara na zakara sai ya kara ya cakuda da ƙarya sama da guda ɗari kai sa mutum ya zama gadeti sai a ce ƙarya kamar kamar boka saboda dama shi tun asali maganar ma ta zo masa a ɗaya ƙarya ne ɗaya a ɗaya gaskiya ɗari ƙarya tun farko haka maganar ta zo masa to kaga kuma gashi nan shi ma makareci kaga ya samu ƙarya ɗari shi ma kuma ya ƙara da nashi kaga ƙaryar suka ƙaru kenan faƙala sai ya ce alaisa qad qala lana yawma kaza wa kaza wa kaza yawma kaza wa kaza kaza wa kaza sai ka ji an ce ah to ba boka ya ce mana ranan kaza da kaza kaza da kaza kaza zai faru ba kuma ya faru fa yusaddaqu bi tilka alkalimati allati sumi'at min as-sama sai a gaskata shi saboda wannan kalman da aka jiyo daga sama haka ya faɗi kan gaskiya guda ɗaya sai a gaskata shi amma duka sauran maganganun fa ƙarerayi ne kawai ƙarerayi ne to kaga wannan hadisin yana mana yana nuna mana darussa cewa kamar yadda ayan yadda ta faru shine Allah ya ce qulidu allazina za'amtum min dunillah Allah ta'ala ya ce ka ce da su ku kira duk waɗanda kuke rayawa cewa za su taimake ku koma bayan Allah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard ba sa iya mallakar daidai da ƙwayan zarra a sama ko a ƙasa wa malahum fihi ma min shirkin ba su da tarayya da Allah wajen halittar sammai da kasai wa malahu minhum min zahir babu wani mataimaki a cikin su da ya taimaki Allah a lokacin da yake halittar sama ko lokacin da yake halittar kasa sai Allah ya ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la ceto babu wanda za ta amfana a wajen Allah sai wanda Allah ya ba ma izini sai Allah ya bada izini tukunna to shine sai Allah ya ce hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir zuwa karshen aya kamar yadda muka ji malamai suna cewa wannan ayar hadhihi al-aya taqta'u uruqa shirki bi umurin arba'a wa'in wannan ayar malamai suka ce ita ce ayan da ta yanke ba shirka jijiyoyinta gaba daya duk wata jijiyar shirka wannan ayan ta yanke ta yanke ta saboda abubuwa guda hudu abu na farko shine Allah ya ce waɗannan da kuke kira koma bayan Allah tun daga mala'iku har zuwa ƙasa la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard ba sa iya mallakar daidai da kwayar komayya a sama ko ƙasa ashe kenan kaga duk wanda baya iya mallakar abin da yake daidai da kwayar komayya a sama ko ƙasa baya iya amfanarwa baya iya cutarwa Allah shi ke mallakar komai shi ke mallakar kowa shi ke da ikon ya amfanar ko ya sanya ma mutum cuta a lokacin da ya ga dama abu na biyu shine Allah ta'ala ya ce wa malahum fihi ma min shirkin ba su yi tarayya da Allah ba wajen halittar sama da ƙasa ashe kenan in dai wani bai yi tarayya da Allah a lokacin da Allah zai halicci sama da ƙasa ba to in dai kana sama ko ƙasa to bai kamata ka yi ma Allah tarayya da wani ba in dai har wanan nan bai taya Allah halittar sama da ƙasa ba to bai kamata kuma a bauta ma wani a sama da ƙasa ba jama'a muna fahimta ku bai kamata a bauta ma wani tare da Allah a sama da ƙasa ba in dai har Allah bai yi tarayya da wani wajen halittar sama da ƙasa ba abu na uku shine Allah ya ce wa malahum min wa malahum minhum min zahir babu wani a cikin su da ya taimaki Allah wajen halittan wajen halittan sammai da kasai kaga kenan Allah ke taimakon bayi shine ya halicce su kuma ke wato amfanar da su kuma ya wato ainihin saukar musu da cutarwa a lokacin da ya ga dama abu na hudu sai ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azinala babu wanda ya isa ya ceci wani a wajen Allah sai Allah ya bashi izini ashe bai kamata ka rike wancan ba ka koma ka rike Allah saboda ko zai cece kan ma in ya tabbata zai ceto to sai Allah ya bada izini ma min shafi'in illa min ba'di izni ba wanda zai yi ceto ko a cece shi sai bayan Allah ya bada izini wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda sannan dukan wasu ababen bauta kuma bayan Allah da sunan cewa za su cece ka a gaba ga Allah wannan ma yana daga cikin abin da zai hana ka samu ceton domin akwai waɗanda Allah ya ce mai fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton masu ceto ba za ta amfanar da su ba saboda me saboda sun kafulce mu Allah ba su tsaya sun bauta mu Allah ba sun yi watsi da bautan Allah da sunan cewa suna da wasu manya da za su cece su a gaba ga Allah a ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki yana nuna mana yadda mala'iku suke tsoronsa domin Allah da ya ce wa ƙalu ta hadar rahmanu waladin Allah ya ce sun ce wai Allah ya rikida Allah sai ce subhana tsarki ya tabbata ga Allah Allah bai da da bal ibadun mukramu mala'ikun nan bayi ne ababen karramawa masu matsayi a wajen Allah saboda yadda suke tsoron Allah la yasbiqunahu bil qawl ba sa wuce gaban Allah wajen magana ma'ana ba sa wuce gaban Allah su faɗi abin da Allah bai faɗi ba wa hum bi amrihi ya'malun suna aiki da umarnin Allah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum Allah yana sane da abin da ke gaba gare su da kuma abin da ke baya da su wala yashfa'una illa liman irtada babu wanda za su ceta sai wanda Allah ya ba mu izini wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun kullun suna firgice suna razane saboda tsoron Allah Allah ya ce duk da matsayin da mala'ikun nan suke da shi ku ji da kyau wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi duk wanda a cikin su yace ni abun bauta ne kuma bayan Allah yace ku bauta min ku bar Allah Allah ya ce fa zalika najzihi jahannam wannan ana tashi kiyama za mu tura shi jahannama kazalika najzi zalimin kamar haka ne muke sakan yama mutanen da suke azzalumai malam yace wa anin nawas ibn sam'ani wa anin nawas ibn sam'ana radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama إذا أراد الله تعالى أن يحيي بالأمر تكلم الوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات سعقوا وخروا سجدا فيكون أول من يرفع رأسه رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل wannan hadisin shi ma yana ƙara fito mana da bayanin wancan hadisi na farko ne malam ya ce an karɓo wannan hadisin daga nawas ibn sam'an allah maɗaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi Nawasu bin Sam'an ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza arada Allah ta'ala an yuhiya bil amri takallama al wahyi idan Allah madaukakin sarki ya nufaci yayi wahayin wani al'amari sai yayi magana da wahayin ya faɗi me yake so a zantar akhadhati samawati minhu rajfatun rajfatan aw qala ra'datan shadida sai sammai da kasai sai sammai gaba daya sai su wato samu wata girgiza kamar tsawa mai tsanani su girgiza khawfan min Allah azza wa jal saboda tsabaragin tsoron Allah fa idza sami'a dhalika ahlus samawati su'iqu idan mala'ikun da suke sama dukan su suka ji wannan karan suka ji wannan sautin dukan su sai su fada a sume fa yakunu wa kharru sujadan sai su fadi su yi sujada fa yakunu awwala man yarfa'u ra'sahu jibril sai zama mutum na farko da zai fara dago kansa na farko da zai fara dago kansa a cikin su shine malaika jibrilu alaihi salatu wassalam fa yukallimuhu Allah min wahyihi bima arada sai Allah yayi magana da shi wahayinsa abin da ya ga dama thumma yamurru jibrilu alal malaika bayan Allah ya faɗa masa wahayi za a je a kai wahayi waje kaza ko za a je a zantar da wani al'amari a waje kaza ko za a je a yi kaza a waje kaza sai mala'ika jibrilu sai ya fara saukowa kullama marra bi sama'in duk sanda ya zo wucewa ta wata sama sa'alahu mala'ikatu ha sai mala'ikun da suke sama sai su tambaye shi su ce ma za ƙala rabbuna ya jibril jibrilu wai kan mai ubangijinmu ya ce ni fa ya ƙulu jibrilu sai mala'ika jibrilu ya ce ƙalal haƙƙa sai ce allah ya faɗi gaskiya wa huwal aliyul kabir kuma shine madaukaki mai girma fa yaquluna kulluhum mithla ma qala jibril sai dukkan su sai su faɗi irin abin da mala'ika jibril ya faɗi qalu al-haqq wa huwa al-aliyyul kabir fa yantahi jibril bil wahyi ila haythu amarahu Allah azza wa jalla sai mala'ika jibrilu ya kawo wahayi zuwa ga yadda Allah madaukakin sarki ya umarce shi fihi masail malai ce karkashin wannan babin akwai mas'aloli kamar haka al'ula mas'ala ta farko tafsirul aya tafsirin ita wannan aya ta suratu saba athaniya mas'ala ta biyu ma fi haminul hujjati ala ibtali shirk abin da ke cikin wannan ayar na ɓata shirka gaba ɗaya khususan ma ta'allaqa 'ala salihina wa hiya al-ayatu allati qila innaha taqta'u uruqa shajarati ash-shirki min al-qalbi musamman ma wato abinda aka alakanta ko ya alakantu da salihan bayi ita ce ayar da aka ce tana yanke wato jijiyan dukkanin wata shirka tun daga cikin zuciya tana yanke shirka daga zuciyar mutum الثالثة مسألة أكو تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير معنى بانغري na wannan ayan kamar yadda muka ji الرابعة مسألة هدو سبب سؤالهم عن ذلك سببين da yasa suke yi wannan tambayar su tambayi mala'ika jibrilu mai Allah madaukakin sarki ya faɗi saboda su san wani umarni Allah ya bayar kuma kowa ya kama umarnin da Allah madaukakin sarki ya bashi الخامسة مسألة biyar anna jibra'ila yujibuhum ba'da zalika biqawlihi qala kaza wa kaza bayan haka to malaika jibril yana ba su amsa yace Allah ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza kowa ya je zantar da al'amarin da Allah ya daura shi akai as-sadisa mas'ala ta shida zikru anna awwala man yarfa'u ra'sahu jibril bayani akan cewa wanda ke fara dago kansa a cikin su shine malaika jibrilu as-sabi'a mas'ala ta bakwai annahu yaqulu li ahli as-samawati kullihim li'annahum yas'alunahu yana ba da amsa ma dukkan mala'ikun sama saboda dukkan su suna tambayansa sai kuma ya ba su amsa athamina mas'ala ta takwas anna al-ghashiya ya'ummu ahli as-sama'i kull ahli as-samawati kullahu cewa su ma da za su yi su ma din da za su yi yana game dukkanin mala'ikun sama dukkan su ne suke fadi su suma gaba ɗayan su wannan sumar tana game mala'ikun gaba ɗaya التاسعة مسألة تترى التجاب في السماوات بكلام الله يد سما تكي جرجزة saboda maganar Allah kaga idan har sama da girmanta maganar Allah na girgiza ta to min babu aula a ce zuciyar mutum maganar Allah tana girgiza shi bai kamata a ce mutum zuciyarsa ta yi girma da faɗin da maganar Allah ba za ta girgiza ta ba Allah ka samu dace al'ashira mas'ala ta goma anna jibra'ila huwa alladhi yantahi bil wahyi ila haythu amarahu Allah malaika jibrilu shine yake kai wahayi zuwa ga yanda Allah madaukakin sarki ya umarce shi al-hadiyatu ashara mas'ala ta goma sha daya zikru istiraqish shayatin ambatan yanda shaydanu suke kokarin sato magana daga yanda mala'iku suke tattaunawa kowa yana ana faɗa masa kai Allah ya ce kai kaza kai ya ce kai kaza to daga nan sai su sato magana asaniya ashara mas'ala ta sha biyu sifatu rukubi ba'dihim ala ba'd bayani akan yadda sashin su yake hawa kan sashi sashi akan sashi asalithatu ashara mas'ala ta goma sha uku irsalu shihab yadda ake turo musu da wannan wuta din wanda take kona su ta tarwatsa su arabi'atu ashara mas'ala ta goma sha hudu أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه wani lokaci gabanin ya jefa maganar sai wannan wutan ta riske shi wani lokacin kuma kan ta riske shi ya faɗi alhamisata ashara sannan kuma wannan fa cewa kan ta riske shi ya faɗi ba wai ya kuskure ma Allah bane ko ya riga ya Allah don Allah ba abin da yake kuskure masa ba abin da yake guje ma Allah tabaraka wa ta'ala ganin daman Allah ne sai ya bashi ya faɗi saboda ranar tashin alkiyama shi bokan ya cika mudin awonsa da kyau shi ma aljanin haka Allah ya sa muna fahimta amma ba wai ya kuskure ma Allah bane a ce an jefo kafin da riske shi har ya faɗa to dan adam ne ake iya yi masa wannan amma banda Allah الخامسة عشرة مسألة تقوم شابير كون الكاهن يصدق بعض الأحيان ولو لوكتشن بوكا أكن gaskata shi. saboda ya faɗi gaskiya guda ɗaya asabi asadisatu ashara mas'ala ta goma sha shida kaunuhu yakdhibu ma'a hami atakdhiba kasantuwar shi bokayin ya faɗi magana ɗaya to ɗari ƙarya ne ɗaya gaskiya kowace gaskiya ɗaya to sai ya cakuɗa ta da ƙarya guda ɗari asabi'atu ashara mas'ala ta goma sha bakwai annahu lam yusaddaqu kadhibuhu illa bitilkal kalimati allati sumi'at min sama ba komai yasa ake gaskata ƙaryan boka ba sai saboda wannan maganar da ya jiyo daga sama wannan maganar da ya jiyo ya faɗi ɗaya ta faru to sai ya faɗi ɗari ƙarya kuma sai a gaskata shi saboda wancan ɗayan da ya faɗi ta tabbata الثامنة عشرة مسألة قوم شاتقوس قبول النفوس للباطل قب- قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبر ولا يعتبرون بمئة yadda zuciyar mu zu- zukatar mutane suke karban ƙarya mm, ta yadda suke wato ainihin alakantuwa su gamsu da guda ɗaya kawai don ya faɗi gaskiya ɗaya sai a manta da ƙarya ɗari da yi kaga wannan yayi karban ƙarya ne ai yadda da ƙarya ne mutum ya bata ya gyara daya ya bata dari kuma sai kace shi din mai kawo gyara ne ba maballaci bane shi saboda ya bata ya gyara daya ya bata dari kaga ai an samu matsala ai التاسعة عشرة مسألة تقوم شاترا كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة يد ساشن سكي كربان ونن كلمة دغ ساشي ويحفظونها سكي كولاد سكي حدثي ونن كلمة ويستدلون بها سكي كفا حجة دا إتا العشرون مسألة تأشرون إثبات الصفات tabbatar ma Allah siffofinsa shine bayanin da muke yi Allah yana da Allah yana magana yana da siffa ta magana duk inda Allah ya tabbatar ma da kansa da siffofi ba a kore masa khilafan lil ash'ariyati al mu'attila sabanin ash'ariyawa masu kore ma Allah siffofin da ya tabbatar ma kansa al hadiyatu ashara mas'ala ta 21 mas'ala ta kusa da karshe anna tilka rajfata wal ghashya khawfan min Allah azza wa jal wannan suman da za su yi da wannan tsawar da sama za ta yi girgizan da sama za ta yi ba komai ya jawo ba sai tsoron Allah tsoron Allah ne athaniyatu wal 20 mas'ala ta 22 annahum yakhiruna lillahi sujada idan suka ji wannan to dukan sai su faɗi su yi ma Allah sujada to jama'a wannan shine karshen babi na 15 wanda zamu tsaya a kan shi insha Allah tabaraka wa ta'ala in Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi kan babi na 16 babu shafa'a Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya tara mu cikin lariya ba mu iko aiki da shi inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته